أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna biyar ga wata na zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa hudu ga wata na biyar wata na shida wata na shida shekara ta 2022 wannan zai zamanto darasi na 26 a cikin littafin al'aqidatu as-safaniyya kenan sha Allah ta'ala kamar yadda dai na yi sallama kuma na dawo malam salamu ya faɗa cewa in zo an na kammala ya so shi sai dasa a farkon fasali za mu tashi a kan shi shi ne malam yake cewa faslul fil amri bil ma'rufi wal nahyi anil munkari imana fasali da zai umarni akan bayani akan umarni da aikin alheri sannan kuma hani akan dukkan wani abin da yake mummuna aiki ne to kamar da malam ne bayani a satin da ya gabata lalle umarni da aikin alheri hani akan mummuna aiki ne na kowa sannan kuma al'umma ba ta samun tabbatuwa da samun istikrari sai lokacin da ya zama to kowa ya yarda a karan kanshi a iya daidai abin da Allah sanar da shi zai zama to yana umarni da aikin alheri yana hani akan mummuna gwargwadon yadda zai iya gwargwadon yadda zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni akan haka a cikin alkur'ani mai girma allah ce walta kumminkum ummatin ya da'una ila alkhairi ya zama to a cikin ku akwai wasu jama'a suna kira zuwa ga aikin alheri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da aikin alheri suna hani akan mummuna allah ce wa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabu duk mutumin da ya zo mutu aikin shi umarni da aikin alheri hani akan mummuna to wannan mutumin iya daga cikin mafi alherin mutane in ji Allah subhanahu wa ta'ala a gidanku ne a gidanka ne a saman titin anguwanku ne a cikin garinku ne a cikin ƙasarku ce gwargwadon yadda Allah ya hore maka hali da ya zama to kana da kalma masmu'a kai amfani da duk wani damar da Allah ba ka zama to daga cikin masu umarni da aikin alheri masu hali akan mummuna kar ka zama to daga cikin mutanen da za ku rika cewa ai kabarin mu ba ɗaya ba kowa da kabarin shi ko kuma ayi a bar kowa ya abin da ya gana ba idan ka ga mutum a cikin halin aikata ba daidai ba ka rika kallon shi a matsayin misali wani mutum ne mara lafiya kai kuma Allah ya baka wani abin da zai iya zama towa sababi na warakan wannan cutar da yake fama da shi me yasa ba za ka yi kwaɗayi ba akan ya za a yi wannan bawan Allah ka zama to kai ne sababi na shirye shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ali ibn abi talib yace ina maka rantsuwa da Allah mutum guda ɗaya tallin tal ya fahimci inda aka sa gaba a addinance a dalilinka ya yi maka alheri akan a baka garken jajayen raƙuma ya'ani dukiya mai tsada ya yi maka alheri akan mutum guda ya shirya a dalilinka to ya yi alheri a kan ka samu wancan dukiyar Allah yake cewa kuntum khaira ummatin ku ne mafi alherin al'umma ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa kuka zamanto khaira ummatin ukhrijat lin nasi Allah ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda kuna umurni da aikin alheri kuna hani akan mununa kenan ba daidai bane mutane kowa ya ja bakin shi shiru kowa ya kyale a ce kowa ya abin da ya ga dama a wannan ba tsarin Allah bane ba ba tsarin Allah bane ba tsarin dan adam ne ya ce kowa iya da ƴanci abin da ya gada yanzu idan kamar da wanzan yake ambatawa idan mutane suka ga masu banna a cikinsu suna banna ba su yi kokarin kama hannunsu suka ce kaiwa ne bari abin nan da kake yi to yushiku an ya ummahum Allah jami'a to yayi saura diris bi ma'ana ubangiji ya hade waɗannan mutanen gaba ɗayan su da hukuma daga wajen shi idan ka zuwa ce a kai baka cikin masu yi a kyale a in dai hukuma ta zo a duniya to gaba ɗaya za ta lashe karshe can gobe kiyama aka ji an tantance waye da kirki waye ba da kirki ba kaga yanzu kai ma anan ai yanci gare ka dan mi zai zo ya aikata wani aikin bala'in da in bala'in ya zo ba shi kadai ta kai ta kai shi ba yanzu mutane suka rika aikata misali ma sha da ba daidai ba aka zo aka samu fari na ruwan sama aka samu alqahqu wal jadab aka samu fari wannan farin ca zai banda gonan wani da gonan wani a gaba ɗaya zai hada kowa da kowa waye ja ma waɗannan da busa aikata ba daidai din ba su lahiya lau suke bussa aikata ayyukan zunuban amma waye ja musu waɗancan da suke aikata ba daidai ba kenan suna da ƴanci ana ba daidai ba su yi magana saboda in bala'in ya zo suwa ba ba kyale su ba zai da haka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake umarni akai khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilina khudhil afwa kalaman to mai hakuri da yahiya sannan kuma wa'mur bil ma'ruf kai umarni da aikin alheri sannan kuma wa a'rid 'anil jahilina ka kawar da kanka game da jahilai jahili zai faɗi duk abin da ya ga dama a kai yanzu nawa daga cikin malamai za ka yi suna ba da labarin ga wani mutum idan ana magana ina makiyin wani to wani mutum shi za ku a wancan lokacin amma kuma yau da gobe shi wannan mai karantar mai ne hakuri yake tahiya yake tahiya yake tahiya yanzu wannan mutumin ya zama to su ne yan gaba gaba a bangaren da ya shahi kare da awar wannan malamin kaga wa a'rid an jahilina idan ya jahilci sai ka sai ka hakuri ka kawar da kanka ya yi zagi ya yi wane ne kai kamar ba a yi ba saboda kai ka san me kake yi kamar mutum ne kake warkar da mutumar da baya da lahiya za ka ba kamar shi allura kuka zai yi zai ji ba daɗi ko ka bashi magani mai ɗaci amma kuma kai me kake ji ya mashi kana ga wannan da izinin Allah shine sababin warakan shi wani ana mashi maganin ma yana zagi mai mashi maganin amma haka zai juya ne kaga kai ma da kake karantar da jama'a gurgurun hali gurgurun zaka iya jurewa ka jure ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata shashin su akan shashi ya masoya shashi ne sannan kuma ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da aikin alheri wa yanhauna 'anil munkari suna hali akan duk wani aiki wanda yake na kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala ya la'anci wasu mutane da suka zo suka yi hannu rabbana suka zauna ya zama to ba mai cewa ayi ba mai cewa a bari kowa abin da ya dama Allah haka to labarinsu a cikin Qur'ani yace lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila yace ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam me yasa zalika bima asaru wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Allah yake cewa waɗannan mutanen ba sa hali akan aikin banza bari ma da aikatawa suke sai Allah ya la'ance su gaba daya sannan kuma Allah yake cewa wa qulil haqqu min rabbikum fa masha'a falyu'min wa masha'a falyakfur ka fada gaskiya daga wajen ubangijinka wanda ya ga dama ya doka wanda ya ga dama ya bari ganin damar shi Allah ya ba mutane damar ko su doka ko su bari ko su yi imani ko su kafirce ko su bi dama ko su bi hagu ko su zabi aljanna ko su zabi gidan wuta kai abin da ke kanka in alayka illa albala kai dai ka faɗi gurgurdan da zaka iya sannan kuma wanda ya zaɓa ma kanshi can shi ya ma shi ya ma kanshi wanda ya zaɓi can ma kuma shi ma kanshi Allah ke cewa a ayoyi suna da yawa wanda suke bayani akan abin da ya shafi umarni da aikin alheri fasda bima tumar wa a'rid 'anil mushrikin fasda bi ma tu'mar ka tsaga ka fasa abin da aka baka ka wade shi karara kowa ya ji kowa ya san me yake ciki wannan shine abin da yake wajibi akan mutane a kowane mataki na rayuwa amma daga lokacin da aka zo aka yi kowa ya kama hannun shi ya limke yace ba ruwan shi to fa babu zancen babu ruwan ka in bala'in ya zo ba barin ka ba zai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga aikin kyama sai aka baka dawa muke guda uku abu na farko aka ce fali yughayyiruhu bi yadihi misali Allah baka dama Allah baka shugabanci Allah baka kaza zaka iya cewa a bar kaza kuma dole mutane su bari to wajibinka ne kai umarni akan haka wannan kuma yake bayuwa zuwa ga duk mutumin da Allah ya bashi mulki to Allah ya bashi dama mai girma ta ya aikata wani aikin da du'a miliyikan mutane za su aikata abin da yake da daidai a dalilin haka sai zama to shi samun tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai dai la iyalai ta kawai ya alamu sannan manzo Allah ke cewa fa illam yastadi idan ya zaman to baka iyawa baka iya halawa da hannunka talaka ne kan ji Allah ya bawon Allah me za ka yi fa bilisani sai ka faɗi da bakinka ku bar kaza kaza mai da kyau abu kaza ya sa'a ma Allah abu kaza sa'a ma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurgurin da zaka iya idan ya zaman to a faɗin ma ya zama tashin hankali to me za a yi manzo Allah ke cewa fa illam yastadi fa biqalbihi idan ba za ka iya ba sai ka kyamaci abin a cikin zuciyarka wa zalika ad'aful iman wannan shine mafi raunin imani kaga dai ka ki abu a zuciyarka ba wanda ya sai hana ka kowane ne shi duk yanda yake ji da jabberanci da cewa ka a ce komi ko ka ai komi ka ki abu a cikin zuciyarka wannan kuma tsakaninka ne da kai da Allah mulhum da haka wannan mu'minu ali fir'aun da Allah ya bada labarin sa a cikin Qur'ani a ina yake tare da fir'aun yake amma cikakken mai imani ne da aka zo bayanai irin bayanin da ya yi watakila waɗanda suka zo annabi musa alaihissalatu wasalam bai yi irin bayanin da ya yi ba saboda ya yi ta jan hankalinsu wa ya ƙaumewa ya ƙaumewa ya ƙaumewa ya ƙaume a kan su cewa su zo su su aji hankalinsu su fahimci abinda annabi musa ke wani amma kaga tare da fir'auna yake amma fir'auna bai san ba wannan mutumin ashe shi mai imani ne da allah subhanahu wataala sai a wannan lokacin daga wajibi ne kaji abin a cikin zuciyarka kada zama to a kai ma abin kana sha'awar shi a cikin zuciyarka kana ga ina ma a ce ka samu dama to kaga wannan babu imani a cikin zarar da kai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud yace ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun babu wani annabin da Allah ya aiko face sai Allah ya sanya waɗannan wannan annabin a cikin al'umman shi hawariyawa ya'ani waɗanda suke tsayuwa tsayin daka akan a kare da'awar wannan wa ashabu ne a kuzo na fi sunnatihi wa ya na bi amri sahabban da suke riko da sunna shi suke karantarwa suke koyi da umarnin shi sun ma'inaha ta kulufu min ba'dihim kulufun mazalar salasal mai ke cewa sannan bayan waɗannan wasu za su zo su maye gurbi wanda za su maye gurbin nan ya kulu na mala ya fa'alu suna faɗin abin da ba sa aikatawa wa ya fa'aluna ma la yu'marun sannan kuma suna aikata abin da ba umurce su ba ba sa umarnin abin sannan kuma faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min mazalla ce duk wanda ya yaki waɗannan mutane da hannun shi shine imani ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wanda ya jihadi mana wanda ya kyamaci abin da suke a cikin ran shi shi ma ne mai imani ne wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min mazalla ce wanda ya yayi jihadi ga waɗannan mutanen da halishin shi mana ya fito ya bayyana ce abin nan kaza da ake ba daidai bane ba shi ma wannan mutumin mai imani ne sai manzo Allah ya ce wa laysa wara azalika min al-imani habbata khardal bayan waɗannan ukun babu wani alaman imani ga wanda bai cikin wannan ukun daidai da ƙwayan zarra ko ka ce diyar rana duk mutumin da kai baka hana da hannunka ba baka yi a cikin zuciyarka ba baka yi bayani da bakinka ba sannan baka cikin waɗannan ukun gaba ɗaya to babu imani tare da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi cewa masalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha ka masali qaumin istahamu ala safinati misalin alqa'im fi hududillahi wanda ya tsaya akan iyakokin Allah ayi na aikatawa aikata na bari a bari wal waqi'u fiha da wanda ya kama dokokin Allah yake kankare sai da ya dama abin da yake so kawai yake manzo Allah yake cewa wannan mutanen misalin su da zan ba ku yace ka mithli qaumin istahamu ala safinati kamar mutane ne suka yi tarayya suka hau saman wani jirgin ruwa fasara ba'dhum a'laha wasu suna saman jirgin ruwan sannan wa ba'dhum asfalaha wasu suna gidan kasa wasu a gidan kasa wasu a gidan sama ya ce wa kanan labi fi asfaliha wani suke kasan nan idan taƙaun minal ma'i idan suka nemi su sha ruwa ya za su yi marru ala man fauqahu sai su hau su tattaka su je wajen wanda suke sama ko tun daga sama yanzu ga sama kenan daga nahi gabar ruwa sai su kulhu ruwan da suke so sai su wanda sai su sake taka sai su koma inda suke kasa gidansu na kasa to sai zamanto duk lokacin da suka nemi ruwa kenan za su hayo sama sai su kulhu sai su koma inda suke suna tsaye a cikin nutsuwa gaba ɗaya da na samar na ƙasar gaba ɗayan su faƙalu sai wanda suke ƙasar su ce lau an na harakna min nasibina khirkan ina ma a ce mu ɗan yi ƙofa daga cikin rabon ku ɗan sama ba ku ku harkar ba na ku za mu taɓa ba na mu za mu taɓa wanda yake ƙasar nan yake cewa walam nu'zi man fawqana ba za mu cutar da ku ba ta hanyar kowane lokaci muna zuwa muna zawa kun gaji da mu muna muna kaiwa muna kawowa sai manzo Allah ke cewa fa in tarakuhu idan wanda suke sama na suka ce eh to kun ga sai ne kun rabon ku ai rabon ku ne na ku ne kun talla kanku kuka ma fa in tarakuhu wa ma aradu halaku jami'an idan suka kyale suka ce a bari su wanda suke kasan nan yanzu kasu hausa su ɗauko ruwa yanzu bari su tilla da ƙasa idan suka tilla da ƙasa wanda suke sama suna kallon suka kyale su ya za a yi za su halaka gaba ɗaya halaku jami'an amma wa in aka zo ala aidihim najau wa najau jami'an in suka kama hannu suka ce musu kai ba maganar ƙasa ba rabonku ne ba maganar rabonku ba ne ba in bala'in idan ya zo ai gaba ɗaya mu zai haɗa mu da mu da ku gaba ɗaya da haka sai su kama hannu su ce musu to zancen ku wannan bai taso ba to wannan shine misalin mutumin da yake aikata ayyukan abin da ya ga dama da mutumin da ya tsaya akan dokokin Allah subhanahu wataala kenan mutumin da ya tsaya akan dokar Allah yana kiyayewa wani kuma ya zo ya aikata abin da ya ga dama to fitinar in ta zo ba shi kadai zaka shafa ba shi yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba za ta samu waɗanda suka aikata aikin ba su kadai a hada ku za ta yi gaba daya da aka wanda duka iya daga cikin abubuwan da suke mana nuni akan umarni da aikin alheri sannan kuma hali akan abin da yake mummuna ne hadisin ummul mu'minin ummi al-hakam zainab bint jahsh radiyallahu anha take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama dakhala alaiha fazi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenta a tsorace yaqulu yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad iqtaraba mazala da ce ba abin bauta ba suka cancanta sai Allah kai can larabawa da wani sharrin da ya kusanto musu futi hal yau min radmi ya ajuju wa ma'ajuju a yau an buɗe wata ƙofa ta ya juju da ma'ajuju mazala yake cewa misru wa hallaka bi usbi'ihi al ibhama wallati taliha sai mazalla yayi ron tsakanin yatsa shi wannan babban yatsa da wata take bi mata ita ce wanka kenan yayi haka kenan ƙofa ta buɗe kamar haka kuntu umu hakan zainab take cewa sai na ce ya rasulallah ya bakin allah a nun laku wa filin salihun yanzu za a hallakar da mu tare da cewa akwai su malam wani akwai su bawan allah wani akwai mai bauta wani akwai mutane na managarta a cikin al'umma a nun laku wa filin salihun kala mazalla ke cewa na'am kwarai da gaske za a hallakar da ku ko da mutane kirkin a cikin me yasa idan kasurar khabar idan kazamta ta yawa banna ya yawa yanzu wace balla ce ba a yanzu ka duba auren jinsi kawai ake a ce namiji da namiji mace da mace kaza kaza ga sun jagorgoro kala kala kazamta ba irin wanda ba a to idan al'umma ta kai irin wannan matakin kuma har a yanzu muna cin albarkar addu'ar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ga wannan al'umma ce mazala ya roƙi allah cewa kar a hallaka al'ummar shi jumlatan wahida amma in maganar laihi ne laihin ne ba babu wani laifin da ake ambata al'umman da suka wuce wanda suka aikata wanda ba za ka same shi a yanzu ba yanzu mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam liwadi suka yi to mu kuma a yau ba maganar liwadi ba wanda dama a su da suke aikata so san laifi ne kowa ma kuma ya san laifi ne su wani san ba daidai bane ba amma mu a yau ne ma ake a ka'idance a dokance saboda tsabagen shirme da rasa sanin inda ake abin da ake cewa rayuwa wai su a ba da dama cewa namiji auri namiji mace ta auri mace idan aka yi haka wannan shi ke nuna wayewa da ci gaba da kaza da kaza da kaza da kaza ina wayewa a cikin dabbanci da rashin hankali da shirme da hayaniya da kazamta babu wayewa me wayewa ce mutane ne ba doka gare su ba busu da ayi busu da ka'ai abinda su ga dama suke yi duk wani abin da aka hada sun yi sun kai karshe har su rasa mai za su ba ka suke a turai mutum sai mutum tsirara ba ka yi magana ce a yanci shi ne yana yanci kada bai da hankali hukumar ya kamata ta fahimci cewa wannan bai da hankali a kama shi aje a mushi magani saboda wallah bai da hankali ba magana yanci shi bane a hankali ne bai da to irin waɗannan abubuwa idan suka yawaita a cikin al'umma to abinda zai faɗo wata kenan abinda zai faɗo shi ne a halakar da al'umma gaba ɗaya Allah ya kiyaye Abu Sa'id Al-Khudri Allah ka jarda gare shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakun wal julusa fi turuqat ina muku kashe ji ina jan kunnan ku akan kar ku zauna a saman titi kar ku zama fada fa qalu ya rasulullahi ma lana min majalisina burdu ya ma'aikin Allah bin mu da wani za- wurin zama in ba wannan inda muke zaman ba na tahaddasu fiha muna dan hirarraki a ciki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo lake cewa fa idza abaitum idan zaman to dole sai kun zauna illa al majlisa to fa aqu tariqa haqqan ku baiwa hanyar da za ku zauna a saman ta ku ba ta haƙƙin ta to daga cikin haƙƙin da hanya take da akanka a lokacin da zaka zauna a fada na farko gaddul basar kan wadda ta zo wucewa kai daga kallo kake mata kallo irin wani addini hana dole ka kiyaye ganinka da kame ganinka amma yau fada nawa ake kirkira saboda a zauna a kallon ɗiyan mutane har wurare gungu gungu akwai manyan cibiyoyi mahaɗa inda an san nan ba laihi har za ka ji ana term na ekran kula an zo an zauna an sa shi a gaba to wannan ba daidai bane ba in zaka zauna akan hanya dole ka kiyaye gane ka kakka kalli abin da Allah haramta wa kafful aza kakka tutar da mutane wani ya wuce daga ina ya fito ina zashi kai wani ya wuce da bakan leda nan wani wani ke jimani labarin wani ya wuce da bakan leda a hannun ake kai wani har da bakan leda ya ko ina zashi to ina ruwan kaga tutar da mutane ne ko kuma wani ya wuce a ce kai hukun labari jiya wani kaza hau faɗa da shi ko kuma wacce kaza wani kaza wacce kaza wani duka ba daidai bane ba dole a kiyaye irin waɗannan abubuwa kar ku zauna ku rika cutar da mutane har ka ji fada an mata suna matsiga ana akwai faruwar da suke da wannan suna saboda duk wanda ya wuce ya an tsige shi kowa ne shi namiji a tsige shi na mace mace ita ma a tsige ta kowa abin da yake cikin rayuwa da abin da aka san da wanda aka duk hanyar bayani wannan ba daidai bane ba sannan kuma wa raddu salam dole in kuna zaune a fada aka yi sallama ku amsa in ku amsa dukan ku kun fada cikin zunubi sannan mahallu shahid anan manzala ke cewa al'amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar da umurni da aikin alheri da hani akan mummuna in kuna zaune wasu wani ya zalunci wani ku tashi ku yi bayani gurgurun da za ku iya ku tashi ku hana mai zalunci ku kama hannun shi kar ku bar shi zalunci wannan wajibin duk mutumin da zai zauna a sama hanya ne to kaga wannan iya nuna mana muhimmancin da umurni da aikin alheri hani akan mummuna yake da wannan shine ɗabi'ar da uwaye da kakanni a da zaka ga suna yi duk yaron da ya aikata ba daidai ba me ake yi ladabtar da shi ake yi bayan da za ka ga dan wani yana aikata ba daidai ba ka kyale shi ka sa ido ka kyale shi sabanin yaushe sabanin yanzu da muke ce yara an maida su sarakai ba wanda sai taba yaro ana gani yana aikata ba daidai ba amma ko babu wanda sai magana duk ga latijan an go su ba wanda sai magana shi ya kasa ganin mutuncin kowa a cikin su su kuma dama sun san in suka mishi magana ba zai saurare su ba da haka maganin ka aika a fara da muguwar ragon dakin tashi da haka sai su sa mishi dusuwa me ka haka saboda nisa da muke da karantarwar addinin musulunci wajibi ne mu rika umurtan junanmu da alheri muna hani akan mummuna wannan iya daga cikin abubuwan da suke da alaka ko kuma hadisan da suke da alaka da abin da ya shahi umurni da aikin alheri hani akan abin da yake ba daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Sa'id yake cewa an an abil an abil an abi sa'id al-hasan al-basri yake cewa anna a'iz ibn amr dakhala ala ubaydillah ibn ziyad فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يناتي وإن شر الرعاة للي ما في شر شواغبني كو جاغوروري يتي الحطمة الحطمة أبن أكينه سوني العنيف في رعيته متمن ديكي ده كوشن حالي أكن تلكاش أنا الحسن البصري يشوفه وجه wani shugaba sai yake ce mushi yace ya kai dan dana yana matsayin lattijo shi kuma shugaban yana matsayin bai kai shekarun da alhassan yake da ba sai ke jan hankalin shi aibunayya ya ɗanɗana kai hankali da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi da yake cewa mafi sharrin shugabanni jagorori su ne masu tsaurin hali akan talakawansu masu usgunawa talakawa faɗi ya ka an tafi na minhum ina jan hankalin ka karka kasance daga cikin waɗannan mutane kaga wannan shine abin da yake wajibi ga dukkan mutumin da ya samu dama na yayi nasiha ga shugaba ya mishi nasiha akan yin tsoron Allah ba magana ba a kaza nake so na je neman kaza ya kamata ai kaza kamata ai kaza ko kuma a ka zo dama bara ka zo kuma shi ma san dama bara ka kana zama me bukatar ka kaza ne a baka kai alhali zaka iya magana da zaka ceto al'umma da yawa so diya wasu abubuwa suna faruwa a lokacin da mutum ke shugabanci bai sai ake ciki ba to kaga in ka samu daman zaka mishi nasiha wajibi ne ka mishi nasiha shine yake mishi nasiha cewa kar ka zaman to inna daga cikin magana magana manzala da yake cewa inna sharrar ru'ai al-hatama fa iyyaka an takuna minhu fa qala lahu sai yake cewa ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba shugaban sai yace yace zo zauna ai kai kana daga cikin zababbu a cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zo zauna yani shi sahabin da ya mushi wannan bayanin fa qala yake cewa hal kanat lahum nakhalatun innama kanat an-nakhala marfa'dahum wa man wa min ghayrihim anan yana mushi jan hankali akan cewa da ya zama mutum mutum mutum wanda yake na gari hadisi na karshe da za a riye da shi akan hadisan suna da yawa hadisi huzaifa Allah ya kare da gare shi yake cewa wallazi manzala sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'azaban aw iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajabu lakum manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina muku rantsuwa da ubangijin dare na yake hanne shi wa yake rantsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ta'muruna bil ma'ruf wallahi ko ku yi umarni da aikin alheri wala tanhawunna 'anil munkar ko ku yi hani akan mummunan aiki ya zama to da wannan dabi'a umarni da aikin alheri hani akan mummuna ko ku yi wannan ko kuma la yushikanna Allahu an yab'ath 'alaykum 'iqaban ubangiji subhanahu wata'ala yayi kusa akan ya sabko wata azaba a gare ku ku yi ta ɗanɗana a yi ta ɗanɗana muku kuɗa ku saboda irin abin da kai kuka kai na rashin umarni da ake alheri da hali akan mummuna ya zama to kowa ya ja hannun shi ya yi shuru ya kuma ne halin da ake ciki wa yake umarni da ake alheri wa yake hali akan mummuna haka ake zuwa a yi ta rayuwa sai wasu abubuwa sun sun faru sai a zo a rika ya za a samu maganin su shi kuma mutane ne aka taso aka bar su ka taso akan wata tarbiyya ba mai ce musu su yi ba mai ce musu bari to a lokacin da suka kai matakin da ba a iya lankwasa su to waye ya isa sai magana saurare shi wallahi ba shi yasa karantarwar addini ita ce gatan dan adam ko yana so ko baya so ko ya yarda ko bai yarda ba wallahi gatan ka yana cikin karantarwar addini shine abin da za a yi kowa ya zama da salim alim yanzu irin yaran da aka bar suka suke irin waɗannan abubuwa ko kuma irin fandara da sauransu kaga su sun lalace al'ummar su ta yi asararsu sannan ko su a karan kansu yaron ba su amfani kansu ba ba su amfani kansu ba saboda yaro in ka kalle shi abin tausayi shi da kanshi da saman yake ina ka samu matsala kawai an bar shi ne a hannun abubuwan kan titi su za su tarbiyyantar da shi in ma yarinya ce ka ganta abin tausayi idan yaro ne matashi ga shi abin tausayi kaga yaro ya shiga cikin wata ɗabi'a da wani yanayin rayuwa wanda in ka gan shi ya fita daga cikin siffar na adam in ka gan shi za ka gan shi kaman ba na adam ba saboda irin yanayin da ya cika shi a ciki amma misali a zo yadda ake tattalin rayuwa a yi tattalin mustaqbal a venirkin waɗannan yara ya za a tarbiyyantar da su ya za a kula da su karatun da ake na boko a sanya tsarin da za a karantar da waɗannan yara a sa tsarin karantar da su addini ko da ba a ce ba addini kai tsaye salon da za su yi su rayu a cikin duniya tunda duniya suke ma to amma babu wancan babu wannan sai zuwa ta abubuwa yanzu ku duba irin cikin waɗannan kwanaki abubuwa suke faruwa yaro kaza ya bigi malamin shi yaro ya bigi wani ya kashe malamin shi me an wani irin waɗannan abubuwa kuma duka suna daga cikin irin tarbiyyar da aka bada dama wasu abubuwa ne wanda ya kamata dama a yi zauna zaman jiran dama za su faru kamar don sun faru ba wani amma maki bane kuma abubuwa da yawa dama suna suna faruwa kaga yaro ya kai matakin da ya kai terminal za ka mushi da yadda kasan mahaukaci za ka mushi magana kwata-kwata hankalin shi a wani waje ki sai ka kasa gane to shi wannan mine ne ke so a cikin rayuwa ƙarshe sai ka fahimci cewa a ya yi demare ne a baibai imana ba daidai bai taso shi da kanshi a karkace ki da haka a karkacen da haka zai ta yi sai zamanto abinda zai zamanto gyaran rayuwar shi bai san shi ba da aka wajibi ne a kula da irin waɗannan abu a karantar da mutane addini shi wa addinin da kuke gani duk abin da za ka aikata da sunan addini nan ba wani abin da za ka yi ka ce ka ƙara mulkin Allah da wani abu baka isa ba ba a yi ka babu kai duk abin da ka yi kanka ne kama in kuma ka saba ma dai kowa yana ji kuma yana gani abin da ke faruwa yanzu in kun yi kanku kuka ma in ma kuka saba kuma kanku kuka ma man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a kuma fa alaiha in ka aikata alherin kanka kama in kuma ka muna nan ma dai hallo kanka kama ba wanda ka ba wanda ka zalunta wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ko ba bi zalunta bai bane ba abin nan da ka aikata shine abin da zaka zo ka gani yanzu misali ka dauki maciyar ta Egypt Islamic da ake a cikin lakon da Allah wanda suke hadin musdawaj franco arab yaro za a rika mushi Egypt Islamic tun da sai sai in ya kai terminal in an zo baka sai a ce ba a yinta a cikin maciyar inda ake a baka dan wanda suke akata da suke awin a yana suke tsantan filo a premier suke tsantanta a premier suke tsantanta su yi awa biyu idan sun tsallaka terminal a ba su awa bakwai idan ka suka zo suka yi awa bakwai ɗin nan koefficient nawa ce a baka kat français koefficient nawa ne kat in ya so adam koefficient 3 storage koefficient 3 ita da it- aka tsince ta a premier tuni an kai ta it- ita da duk wani abin da ake ji sun zama to daya me yake cikin ta hayaniya da surutu kawai ba wani abin da yake cikin ta hayaniya da surutu kaga ba halishi za ta koya maka ba kawai wasu tunanin wasu mutanen da kwata-kwata ma tarihi ma ya fasa yi da su ta zuwa ta karantar da kai a ta kaza ta kuma a nuna kamar shi ne komi shi kuma shi ne ba komin ba wanda duk iya daga cikin alamun tashin kiyama abin da ba komi ba a mai da shi komi komi kuma a mai da shi ba komi ba a karanta a karanta wa yaro qur'ani a karanta mai hadisi a karanta mai fiqh a karanta mai aqida tun daga sai iwa sai ya kai har tarjal yana yi kuma aka zo baka ce babu ita alhali wannan madar wannan maciyar in kamata ya sa ta a ko'ina ba karatun turanci ba ko karatun cananci kake yi ya kamata a ce kana kana karantar saboda shi ne abin da zai daidaita ka ka zama ɗan adam in ka bar shi kuma wallahi da kai da dabba buku da bambanci duk abin da ake tsammani a wajen ka ba a samu ba sai gyara Allah wai abin da muke gani a nan na sassabcin rayuwa da muke samu da duk abin da za ka karanta uwayenka musulmai ne suna sallah in ka tashi haka nan ma ko ba karance ta bane haka nan ma dan ka a ce ka baka sallah ka rika sallah kuma haka nan ma ko a radio ko a tele ka tari ka kamo ka ji wata kalma daya ko da wucewa za ka yi kan ka wuce nan sai ka ji wani abu yau da gobe wannan abu iya da tasiri kuma akwai albarka ta musamman da yake zubdawa a cikin al'umma wannan shine shine dama dama mu shine dama amma tafarkin da muka dauka baka ba tafarkin ne mai bullewa a ce kawai za a zo a zauna ba umarni da aiki alheri ba hali akan mummuna to ya wace rayuwa za a yi dole a rika jan hankalin mutane a faɗakar da su ga abin da ya kamata ku dole ya ana yau da gobe yanzu idan aka kawo wani tunani ana so a yunkura safi a zahanin nan alal fikra ana so a tabbatar da shi a cikin cikin kawunan mutane mai ake telulluka ake watsawa da radiyuka ai ta maimaita shi kamar sallah biyar a sa da sahi a sa da rana a sa da madace a sa kowane lokaci tun kuna kallo kuna tsoki kuna kallo ba kwa jin daɗi har ku kai matakin da za ku riƙa mi kuna tsaya kuna saurare saboda ana so a sake muku wani tunani a sa muku wani tunani kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ake sa a cikin wasa'il ilam a sa a hudda lokaci kaga kawai tele ga tsanan waƙa ne kawai ake shi a duniya a duniya bari maganar lahira a duniya shi ne amfani shi kawai ku je ku ɗauko sai dai wani arne kawai ku zo ku zuba ku haska wa iya mutane banda da ara da kaskanci da abin da ya shahi tsiraici da ake nuna da kalmomi na batsa da zage-zage a ciki ba abin da ake yi ku zo ku haska wa iyanku wanda su ne mustaqbal ɗinku iyanku su ne abin rikin rayuwar in sun yi kyau kun yi kyau in sun lalace kun lalace uwaye nawa tansiyon inda su yake kashe su waɗannan lokutan da ake ɗauka ko a tele ko a radiyo da ake zuba waɗannan abubuwan kallace-kallace wanda ba su da wani fa'ida Allah a duniya wala a lahira me yasa ba za a yi tsari ba da sunan hukuma yanzu ana magana cewa akwai matsala na nivo ya yi ƙasa wane ne ya yi ƙasa a yi tsare-tsaren da yaran za a shagaltar da su a ɗauki hankalinsu ko ta hanyar wasu wasanni ne ko ta hanyar wani asalib daban-daban akwai salo da yawa da za a iya karantar da yaran nan ta hanyar waɗannan lokacin da ake sa waƙa a gayyato wani mushe ya zo in misali mace da kaza ce yayi bayanin ta da halshen da uwayen suka suka suka suka suka suka aiho su da shi a musu da Hausa ko a musu da zabarmanci ko a musu da kullanci ko a musu da buzanci ko a musu da kaza za su fahimta da gaugawa kuma wannan abin zai tasiri ya zama to abin za su ƙara son shi saboda sun ga ga wata hanyar da ana iya fahimta abu a cikin ƙanan lokaci to waɗannan abubuwan duka ba a yi sai da a zo a sa kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe wanda ba wani amfani da za a samu a cikin shi umarni da aikin alheri hani akan mummuna shine abin da ke tabbatar da al'umma ta zauna lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya zamanto al'umma ba sa umarni da aikin alheri ba sa hani akan mummuna manzo Allah yace yayi kusa Allah ya aiko musu da wata ukuba su yi ta roƙon Allah kuma Allah ya amsa musu ku yi ta addu'a Allah ya Shi ne abin da ake yi sai ga ce ana so ana cikin matsala kaza maimakon a zo ku zo kowa ya waiwaya ga menene ake aikata na ba daidai ba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yanzu an samu matsala ko to matsalan nan da aka samu mu ne muke da matsala shi sa aka samu matsala yanzu mu komo kowa ya binciki kanshi miye kake aikata na ba daidai ba a yanzu wanda da baka aikata shi ko kuma me ake aikata a cikin kasar na ba daidai ba wanda a da ba aikata yanzu ana aikata shi sai a ce to abu kaza da abu kaza da abu kaza an soke su yawa yanzu sai a komo sai a yi addu'a Allah ya saurari jama'a amma duk sahiyar Allah hanyoyin lalaci da shegataka da fasikanci karuwa suke ana ƙara buɗe musu kofa kuma matsala in ta taso ku ce a roki Allah ya za Allah saurare ku Allah ba zai saurare ku ba maliki cewa wa'lam bi anna al-amra wan nahya ma'a farda kifayatin ala man qad wa'a maliki wa'lam ka sani cewa bi anna al-amra umurni da aikin alheri wan nahya da hani akan mumuna ma'a abubuwan nan guda biyu da kake gani farda kifayatin farilla ce wadda in wasu sun yi ta sabka akan wasu sannan kuma waɗanda za su yin suwa ne ne alaman kadwa'a a kan mutumin da ya iya kiyaye mai ake cewa umarni da aikin alheri mai ake kira da suna hani a kan mummuna aiki abinda malin yake nihi ana ma'ana an al'amura bil ma'aruf wa nahi anil munkar min salahiyatil imam abu na farko jagora wanda Allah ba shi jagoranci umarni da aikin alheri da hani akan mummuna aikin shi ne shi yasa za ka ga kasancewa ba umarni da ake alheri ana ta fama ya za a hana kaza sai ki hannuwa kuma sannan dokokin da za a ɗauka ba lalle bane su iya zamantowa sun yi daidai da halittar ɗan adam ɗin a karan kanshi sai zamantowa wani an kama shi akan laihi kaza sai zamanto laihi kazan nan da aka kama shi a kai an sake kuma kama shi a kai shi kuma an sake kama shi a kai me yasa saboda dokar da aka bada a kan shi da Allah ba ta zamanto daidai da abin da zai iya hana shi abin ba to shi jagora shi yake wajibi akan shi umarni da aikin alheri hani akan mummuna malike cewa a'ani al-inkaru bil yadi hanawa a hauto a hana da hannu wannan aiki ne wanda yake na jagora duk wani mutumin da yake talaka ne baka iya hanawa to ba wanda ya umarce ka akan ka mutum ka ce zaka hana da ƙarfi kai ba mai iko ba kai ba mai kaza ba abinda ka san baka iyawa da aka tuba wanda ya saka ammal inkaru bil lisani wal inkaru bil qalbi inkari da halishe da baki afwan da da halishe da da zuciya malike ta fa hadha hasba istita'ati al abd wannan kuma daidai yanda da adam zai iya in zaka iya ba da bayan da bakin kai idan ga gare sai ka kiyafa a cikin zuciyarka lakin al inkaru bil yadi wa izalati al munkar bil yadi hadha inma huwa min salahiyat al imam a gusar da abin da ba daidai ba da hannu wani iya daga cikin aiki na na jagora kamar da ake yin rijalul hisba a tsarin addini sannan mala ala yake cewa alaman kadwa'a farilla ne na tilas akan duk mutumin da wa'a bi ma'ana ya iya kiyayewa ai alaman indahu ma'rifa bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar game da mutumin da yake da masaniya akan umarni da aikin alheri hari akan mummuna to wannan mutumin fala budda an ya kuna ba makawa dole ya kasance daga cikin waɗanda ya amur bil ma'arufi wa yanha anil munkar ya zama to yana umarni da alheri yana hani akan mummuna yake cewa wa basiratun ya'rifu ma fi ma hiya al ashiya allati yu'mar biha wal ashiya allati yunha anha sannan kuma ya zama to iya da basirar da ya san miye ya kamata miye daidai kin miye ba daidai ba a ma'aunin addini a ma'aunin addini kuma gurgurdan abin da iya shine abin da zai shi sama la yake cewa anan alaman kadwa kenan ga mutumin da ya zama to iya da masaniya akan hakan mal yace wa in yakun za wahidin ta'ayyana alaihi lakin shartuhu an ya'mana wa in yakun za wahidan idan ya zamanto wanda zai umarni da aikin alherin nan ko kuma a ga wani aiki ana aikata na ba daidai ba sannan kuma wanda zai iya yin umarni ya yi hani ya yi umarni da kyakkyawa ya hani akan mummuna kai kaɗai ne a wajen yan can ba a caka fardu kifaya ba ne ba ke dai zo misali ana haka aka samu mutum biyu mutum uku a cikin mu suna ta umarni da ake alheri suna hani akan mummuna to mu sauran su sauke ba sai da abin da ba a rasa wanda muka gani ka gani akan idan ka gurgunan hali kai wannan babu laifi sannan kuma Allah ba zai kama mu da laifin ba mu yi ba saboda an samu wane da wane da wane sun yi a cikinmu to amma idan zama to a cikin al'ummar gaba ɗaya kai kaɗai ne to shi ne cewa in ya kun za wahidan ya zama to kai kaɗai ne ta ayyana to ya zama wajibi a gare ka umarni da aiki alheri hali akan mummuna mala yace lakin shartuhu an yi amana shi ma kuma da sharadi meye sharadin an yi amana ya zamanto akwai amintuwa yani in kai an kai magana magana ba za ta zama tashin hankali ga al'umma ba sai a ya zamanto a cikin hali na al'amuru kenan nutsuwa akwai nutsuwa mala yace ai ya'manu alla yatarattaba alaihi darar imma bi qatlin aw bi darbin aw bi ghairi zalika ko zamanto a kashe shi ko a zamanto a bashi kashi ko a makamancin wannan to ya zamanto akwai amintuwa to a wannan lokacin babu laihi sai ka aika sai ka sai ka yi umarni da ake alheri sai ka kuma kai hali akan mummuna sannan kuma idan ya zamanto a lokacin zaka iya tahammuli duk da akwai cutarwa akwai kaza kace kai gammo ka doka to shi da malai ya ce fasbir wazil bilyadi wal lisani limunkarin wahdar minan nuqsani fasbir kai hakuri game da umarni da ake alheri da hali akan mumuna wazil bilyadi ka ka gusar da abin da yake banna ne ka gusar da shi da hannunka wal lisani da halshenka malicin limunkarin game da aiki wanda yake abin kyama amma wahzar minan nuqsani ina jan hankalinka ka yi hankali game da annuksan da yake ne da annuksan mala ya ce ihzar an tantakila min martabatin ila martabatin allati ba'daha wa anta indaka qudra ala martabatin allati allati taqalta minha kai hankali game da tawaya me tawaya misali kana iya hanawa da hannunka to karka je bayanin baki ka hana da hannunka in so zaka kara musu bayani saboda su gamsu wanda zaka iya kara musu bayani idan zama to baka iya hanawa da hannunka da ka ne kake iya hanawa to karka je matakin ƙi da zuciya me za ka yi sai ka yi bayani gurgurai da za ka iya shi ne ma'anar wahzar minan nukusani ka yi hankali game da karka karka ɗauki mana kana iya hanawa da hannu sai ka je bayanin baki a ka hana da hannunka ya zama to baka iya hanawa da hannunka kana iya bayani to bayani za ka yi baki za ka yi a cikin zuciyarka idan zama to baka iyawa da baka iya hana da hannunka baka iya bayani da bakinka to a lokacin kuma sai ka je na ƙarshen sai ka tsaya wanda kuma bayan wannan babu wani imani imana shine sai ka kyamaci abin a cikin zuciyarka malicin limun karim wa hadar minan usani kenan kai hattara game da ciruwa daga gaba wadda zaka iya zuwa ga wata wadda take ƙasa da ita kenan abin da zaka iya sai kai to anan kuma mu doki ma'anan malam da yake cewa la alaihi lakin sharquhu an yi amana a yau so da yawa za ka ji wasu daga cikin mutane suna tuhumar wanda suke malamai akan cewa sun ki ko kuma malam wani ya ƙi bayani akan abu kaza alhali kuma shi ne abin da ya kamata yi a daidai lokacin da la'alla ne wannan bayanin ɗan karatun da kake zauwa ka zauna ka saurara ba za ka same shi wata mas'ala mai girma wadda ta wuce wannan tana iya zauwa ya zama to ɗan abin da kuke yi ba a yanzu shi ma ya gagara to shi yasa kowane lokaci malamai suna duba al-maqasid al-manafi'u miye maqsad sannan kuma miye manfa'a miye amfanin kaza sannan kuma idan aka yi kaza wani irin ƙalubale zai iya biwa baya ba magana wacce ta cewa ai wane yana tsoro ko kuma wane yana tsoro a ana duba menene mas'ala ce wadda al-masalih wal mafasid su suke haka masu ma'ana ya kai abu kaza miye riba ciki idan aka ƙiyin kaza kuma me riba a ciki akwai ababe da dama wanda wani abin da za a zo a yi zai zama to tarko ne dama daga an haɗa shi kenan dama la'alla ana bibiyar malam ana so an yi rasa yadda za a yi daga an yi wani tarko hukun ya haɗa ciki shi kenan makarantar ta watse ɗaliban sun watse kowa bai gaban kanshi ko bayan shekaru ko bayan wani lokaci ko karatun aka komo wani ya ta yi kenan to da ana duba masalih da mafasil me amfanin da za a iya samu akai kaza sannan kuma wani irin cutarwa zai iya biyuwa baya wannan abin wanda yake addini ne shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin Makka ɗakin Allah yana cike da gumakai amma ba taba su sai da aka yi hijira aka koma garin Madina aka nuko gari aka zo tuku aka zo yaki a lokacin sai aka zo fathu Makka a shekara kusan ta takwas bayan ma hijira a lokacin tuku aka zo aka kakkabe ɗakin Allah daga waɗannan hayaniya to ana duba al-masalih al-mafasid malai ce wa man naha amma lahu qadirtaka faƙar a tabin ma bi ma bihi yuqal ajab wa man naha duk mutumin da ya hani amma lahu qadirta kan kai hani game da wani abin da kai ma kana zaune a saman shi dam bi ma'ana malami ne yake muku wa'azi amma kuma da shi ya baya shi magana shi da ma'anar wa mannaha wanda ya hani amma lahu qadir takaba bi ma'ana yayi hani game da abin da shi ma yana aikatawa amma zo ce muku Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana malai ce faqad ata wannan malamin ya zo da mimma bihi yuqbal ajab ya zo da abun mamaki yana wani abun da shi za a yi zartar da abun mamaki to amma anan sharaɗi ne na cewa umarni da aiki alheri hali a kan da mummuna dole sai wanda zai yi wannan umarni ya zama to shi ya wohinta daga wannan laifin ba sharaɗi ba ne ba sai da ana jan hankalin shi kare hallakar da kan shi saboda idan ya haɗi bai aikata ba kabura maktan inda Allah ko ya kai girman laifi a wajen Allah ya zama to an taƙuru ma la taf'alun ku rika faɗa abin da ba ku aikatawa kuma sannan da wancan hadisin da wanzala ke cewa ‘yan wuta za su rika mamakin wani malami da za a wuri cikin gidan wuta a ce aka rama lawa ya aka yi haka sai ce wasu an samu matsala a lokacin da yake umurtansu shi kuma baya aikata ba an yace su yi gabas shi sai yamma Allah ke yi to shi da malam ya cewa man naha amma lahu qadir takaffa qad ata bi ma bihi yuqal ajab kenan ya zo da abin da zai tara ɗan kallo zai tara abin mamaki a nan malike cewa wa haza mimma yajibu ala alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar abin da yake wajibi akan mutumin da zai umarni da aikin alheri hani akan mummuna awwalan abu na farko malike arafna annahu yajibu alayhi an yakuna 'aliman bima ya'muru bi dole abin da zaka umarni da shi zama to a ce ka san shi wa ma wa ma yanha 'anhu da abin da zaka hani zama to a ce ka san shi abu na biyu an yakuna fa'ilan lima ya'muru bi abinda aka hiso shine malami ya zamanto yana dora ku akan tsoron Allah kuma shi ma akwai tsoron Allah tare da shi yana hana ku akan mummuna kuma shi ma yana kokarin hana halwa akan wannan abu malaki cewa wannan shine kaida ta biyu saboda zargi da Allah subhanahu wataala da yayi ga dukkan mutumin da zai rika faɗin abin da bai aikata ba Allah ce atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitaba afala ta'qilun za ku rika umurtar mutane da aikin alheri ku kuma ta kawunan ku kuna karanta littafin Allah ce ba ku hankalta sannan ya ayyuhal ladina amanu limata limata quluna ma la taf'alun ya ku da kuka imani Allah ce me yasa kuke fada mun ba ku aikata ba kabura maqtan inda Allah ya kai abun girman laihi a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun ku rika fada mun ba ku aikata ba to anan wannan yana mana bayani akan kenan wajibi da mutumin da zai umarni da aikin alheri ya zama to yana kokarin kiyayewa amma idan aka rasa kiyayewa tare da shi kenan abinda zai umurta na aiki alheri yana na a matsayin shi na aiki alheri shi sai dai kuma halin abinda aikata na zulban shi kuma shi ma zai samu wannan a cikin ayyukan shi baiti na ƙarshe ma yake cewa falau bada bi nafsihi fazadaha an ghayyiha la kana qad afadaha falau bada bi nafsihi inda ma a ce malan ya fara da kanshi fazadaha ay fajannabaha ya nisantar da kanshi daga aikata aikin da yake ba daidai ba ina ma a ce ya yi haka an gayyiha ya nisantar da kanshi an gayyiha daga sharrin kanshi mana kenan ayyuka na ba daidai ba da yake aikatawa lakana wannan abun da ya kasance kad afada da ya amfani shi wannan malami kenan inda ya fara da kanshi ya zama to ya bari wannan abun da ya zama to shi ne mafi alheri a gare shi to anan malai yake cewa abin da ya kamata mu kiyaye a abu na farko mutumin da zai umarni da aikin alheri ya hane akan mummuna alwuqu'u fil ma'siyati ko kuma tarkuhu lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a ce dan ya aikata wani aiki ba daidai ba shikenan kawai ya fasa wa'azi ko kuma ya fasa abu kaza kaga umurnin da zai yi da aikin alheri da halin da zai akan mummunan aiki shine mafi alheri saboda wancan abin da ya aikata na ba daidai ba wancan abin da ya aikata na ba daidai tsakanin shi da ubangijin shi sannan kuma wannan abin da ya aikata na umurni da aikin alheri hani akan mummuna wannan aikin kuma zai samu ladan shi a wajen Allah kuma zai amfanar da al'ummar da yake tare da su sai dai abin da ake so duk mutumin da zai umarni da aiki alheri ya yi hali akan mummuna ya yi kokarin kiyaye ababe da dama a cikin rayuwar shi lafiya ma irin al'ummar da muke rayuwa a cikin ta dukkan wanda zai umarni da aiki alheri ya yi hali akan mummuna aiki to mutane sun ɗauko kamarori sun samu shi ba a so ya yi laifi kai ka ce masumi ne shi shi kuma ba masumi ba ne ba ta ce misali wani malami ne duk inda ya kai ga malamta zai iya yin kuskure zai iya yin daidai abinda ake so daidai kin shehi kuskure shi yawa kare zaman to dan ya aikata ba daidai ɗaya baka ce to kai shikenan to mala'ika kake so aiko maka manzon sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine masumi bayan shi a cikin al'ummar nan babu wani ma'asumi babu kenan dole wanda zai umarce ka da aiki alheri hale ka akan mummuna shi ma yana aikata ba daidai ma yana aikata ba kuma wa'azin da zai zo da karatun da zai yi shi kan shi yake ba kuma kai ma yana maka wannan shine bayani akan abin da shi al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kadan daga cikin abubuwan cikin alaka da wannan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu karanta khatima ta wannan littafin sannan kuma da irin abubuwan da malami ambata na tafarkin mazan jiya yani tafarkin wanda suka gabace mu la siyama a'immatul madahib al arba'a abu hanifa imamu malik imamu shafi'i sannan kuma ahmad ibn hanbal allah ya musu rahama gaba daya za mu zo mu ji maganganun waɗannan bayan allah da tafarkin da suka tayi a kai allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله